الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 28 ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 28 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imam da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na
da hukuncin asira da ake sai da hukuncin kai hukuncin aiki da mutane kamar aiki a can a gida inda ke da
to bayani ya gabata akan wannan mas'ala mas'ala ta asirans mas'ala ce haramtacciya mu'amala ce haramtacciya abinda za mu faɗa kenan cin mutane ne ta hanya wadda bata halatta ba saboda tsarin ba a gina shi ba akan tsari na addini an gane ko kuma in har kasuwa ce to menene za a tursasa mutum a ce dole sai ya saya za ka iya saya amma don kare mutuncinka amma asalin wannan mu'amala mu'amala ce haramtacciya duk kudin da aka amsa to sai an yi abinsu a ranar kiyama kwarai sannan kuma yin aiki a ƙarƙashin irin wannan kamfani baya halatta saboda don abin da ya kasance na saba ma Allah ne baya halatta mumini ya zamanto ya kawo agajin shi akan wani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala ta'awanu alal ismi wal udwa don haka tsarin da aka biyo na cewa mutum ya saya in ya yi hadari ita za ta biya diya to mutum sai ya cira asirin kusan shekara goma daidai da akuya bai taba takawa ba wannan kudaden nashi kuma miska ina suka tafi kuma hatta da diyar da take badawa ba ta kai diyar da ake badawa a shari'arci diyar da asirin take badawa ko kuwarta ne ta biya miliyan kudi in ya yawa miliyan biyar mun tambaya haka wani dan uwa ya faɗa mana ya tabbatar mana cewa gayar abin da take badawa bai wuce miliyan hudu zuwa miliyan biyar kuma shi kan shi wannan kudi sai ka ɗau wani lauya shi ma kun yi kashi mu raba a ciki an ja ma lokaci an ɓata lokaci sannan waɗannan kudade su fito shi kuma diya ta mutum raƙumi ɗari ne ake badawa raƙumi ɗari kama ɗauki duk raƙumi ɗaya a jika ɗari jika ɗari ɗari so ɗari miliyan goma amma a jika ɗari idan raƙumi ne kowane raƙumi aƙalla ka bar shi ma wani raƙumi ya yi jika ɗari biyu har akwai wanda zai yi ɗari uku to a nan ka zub da kuɗin shi ƙasa ka bar kowane raƙumi a jika ɗari miliyan goma shine iya abin da za a bada don haka a ƙa'ida musulunci ya tsara mana in mutum ya yi kisa na kuskure ga hanyoyin da za a bi a biya diya wannan diya danginsa waɗanda suke asaba su ne za su haɗa wannan diya kowa a ɗora masa gwargwadon abin da zai iya badawa wannan diya kuma za a hada ta ne a tsawon shekara uku ana badawa ana badawa a cikin shekara uku ake biya in wanda ya yi wannan kisa na kuskure ba shi da halin biyan diya to wannan biyan diya akan gwamnati yake an gane ko akan gwamnati yake a baitul da za a dauka a biya wannan diya shine ka'ida ta shari'a amma wannan tsari wani tsari ne wanda yake na kafirai suka kawo shi a cikin irin wannan kuma aka tirsa su cewa dole ne mutum ya jira to wannan ba tsari bane wanda yake na addini tsari ne wanda yake na cin dukiyar jama'a ta hanya wadda take haramtacciya na'am
mutum ne ya tara kuɗi iya haka ko kuɗin casa kuma sai turai da sauran
to kafin zauwa wannan lokaci ya san da cewa giya haramun ce sai da ita haramun ne ya san da cewa caca haramun ce ko bai sani ba duk mutumin da ya san sai da giya haramun ce caca haramun ne ya rintse ido ya yi to lokacin da ya tuba dukkan abin da ya tara na wannan dukiya dole ya tsame hannun shi daga cikinta saboda ba ta halatta gare shi dukiya ce haramtacciya amma wanda bai san ba cewa giya sayar da ita haramun ne caci haramun ya tara dukiya ta hanyar wannan wa'azi ya cin masa idan ya tuba to wannan dukiya ta halatta gare shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa game da abin da ya shafi riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf duk wanda gargadi ya cin masa daga wajen ubangijinsa ya tabbata riba haramun ce ubangiji ta'ala ya ce fantaha ya hanu falahu ma salaf to na gare shi duk abin da ya gabata abin da ya tara na wannan dukiya nashi ne halafin amma mutum ya san da haramcin wannan al'amari ya rintse ido ya tara dukiya to idan ya tuba dole sai ya tsame hannun shi daga cikin duk wannan dukiya da ya tara domin dukiya ce haramtacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu bahara mun gama babin da ke bayani game da shafa akan kufi bayani ya gabata shafa akan kufi wato rangwami ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan harshen manzansa game da bayansa in ma shafa akan kufi in aka ce kuf wato shine suseti na fata ko kuma suseti wanda yake na tsumma shine ake kira aljawrab shi ma shafa a kansa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine shafa akan takalma shafa akan takalmi shi ma wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne ingantattu wanda suna cikin wato as-sunanul arba na hudu shine shafa akan rawani shafa akan rawani shi ma wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko lokacin da ya zo shafar kai kansa na daga rawani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa akan rawani kuma haka ya tabbata ya fara shafa akan kokuwar kansa sannan kuma ya yi da sa akan rawani to don haka shi shafa akan kufi kamar yadda bayani ya gabata alhassan ibn abil hassan albasari shayi sahabi ɗaya na bin ɗaya wato sahabi wajen saba'in daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar masa wato shafa akan kufi al'imamu ahmad Allah ya ji kansa yake cewa bana wani kai kawo bana wani shakka game da wato halaccin shafa akan kufi domin abu ne wanda ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke inkari game da shafa akan kufi wato su ne rawafid ma'ana 'yan shi'a da kuma khawarij su ba sa ganin halaccin shafa akan kufi don haka hadisai ku sun wuce a lissafa ingantattun hadisai sun wuce a lissafa kaɗan ne daga cikin su malam ya kuro mana a cikin wannan babu don haka kenan abinda muke so mu sani abu na farko kenan hukuncin shafar wannan rangwame ne ka'ida kwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ace mana ubangiji ta'ala idan ya ma bayansa rangwame to yana kaunar su karbi wannan rangwame da ya musu ma'ana su aikata shi da haka wasu malamai suka ce idan kafar mutum wato tana cikin kuffi ko suseji suka ce abin da ya fi ya yi shafa akan kuffinsa ko susetinsa amma in kafarsa tana wajen kuffi ko suseti to abin da ya fi kuma ya wanke kafa ba dan komai suka ce dan a saba ma yan bid'a su ne rawafid yan shi'a da khawarij don haka wasu daga cikin malaman ahlus sunna a cikin littattafan aqida sukan sanya matsala ta shafar kufi ma'ana yana daga aƙidar aƙidar ahlus sunna wal jama'a wato shine shafa akan kufi domin a saba ma yan bid'a shafa akan kufi kamar yadda muka yi bayani yana da lokaci wanda yake kayyadadde idan mutum yana halin zaman gida to an masa rangwamen shafa akan kufi tsawon yini da dare awa 24 kenan shi ne muka yi misali yanzu muna lokacin isha ka yi arwalla cikakka sai ka sanya susiti a kafarka ko ka sanya hufi ko ka sanya takalmanka idan lokacin asuba ya yi idan arwallarka ta warware to ba sai ka fitar da wannan susiti lokacin da ka shafa ruwa a kanka ka shafi kunne to a lokacin nan sai ka yi shafa a sama kofi kenan daga wannan lokaci za ka ɗau lissafi ba daga wannan lokaci ya zuba lokacin isha da kai arwalla a'a daga lokacin da kai arwalla lokacin asuba ka yi shafa a kan kurfi daga lokacin nan za ka ɗau lissafi kenan asuba ta gobe in ta yi to wannan shafa taka ta ɓaci dole za ka fitar da wannan sosai ka sake yin arwalla cikakka daga wannan lokaci in ka sanya hannu kana da tsawon awa ashirin da hudu misali sai dai idan janaba ta samu mutum to in janaba ta samu mutum to wannan fitar da wannan sosai ko fitar da hulfi ya zama wajibi a kansa domin wankan janaba idan ko mutum yana cikin halin bulaguro to an masa rango mai tsawon wato kwana uku da dararen su shine awa 72 kenan awa 72 idan ko bulaguro ya tsananta to har ma zuwa sati guda mutum yana iya shafa akan kofi kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne ingantacce daga umar allah ya kara masa yadda bayani ya gabata a cikin darasinmu na umdatul ahkam to don haka kuma kaifiyar shafar saman kufin ake shafa ko saman susetin ba a shafar ƙasa shafar kasa wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don hadisin da ya zo akan shafar sama da kasa wannan hadisi bai inganta ba iya abin da ya inganta shafar sama na daga cikin su hadisin Ali Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa da a ce addinin Allah da ra'ayi ake yin shi to da shafar kasan kufi shi ya fi dacewa game da shafar sama shine ya ce laukanar dinu bin ra'ayi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'dahu inda a ce addinin Allah da ra'ayi ake gina shi yace to da shafar kasan khuffi shi yafi dacewa game da shafar sama saboda me yasa kasan shine ake takawa akan kasa kenan shine ake kyautata zaton me yiwa an tako wata najasa sai yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafar wato saman khuffinsa don haka shi shafar sama ba shi da wata kaifiya na cewa daga gaba za ka fara ko daga baya duk yadda ya sauƙaƙa haka za ka yi saman dai shi ake shafa kenan don haka misali abin da ya shafi bawali ko bayan gari ko bacci daga cikinsu abubuwan da suke warware arwalla waɗannan ba sa ɓata shafa akan kofi iya abin da yake ɓata shafa akan kofi abubuwa ne biyu abu na farko shine janaba idan yanzu ka yi shafa a kan kufinka zuwa wani ɗan lokaci janaba ta same ka to wannan shafa ta ɓaci dole za ka fitar da wannan sosai kai wanka abu na biyu shine tukakewar lokaci shine muka yi misalin cewa ka yi arwalla a yanzu cikakka ka sanya sosetinka lokacin asuba idan ka yi arwalla to ba maganar sai ka fitar da susetin za ka yi shafa a kan susetin daga wannan lokaci kana da awa 24 idan wannan awa 24 ta cika to wannan shafa ta ɓaci dole za ka fitar da wannan suseti ka yi arwalla cikakka sannan ka maida daga wannan lokaci hannu kana da awa 24 za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواجد الوضوء عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون اخرجه ابو داود وصححه الدار قطني واصله في مسلم malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abubuwan da ke warware alwalla abubuwan da suke warware alwalla lafazin annawaƙi jam'i ne na naƙi shi lafazin annabu yana kasancewa wato a abu wanda yake hissi sannan yana kasancewa a cikin abu wanda yake ma'anawi yanzu misali kamar da za ka faɗa ka ce na ƙabutul bina kamar yadda yake cewa fa waje da fi haji daren yurido an yankabba fa a kama da ka ce na ƙabutul bina na ƙabutul bina ma'ana na rusa gini menene ka rusa gini kenan ka yi masa ɗaya ɗaya kaga wannan abu ne wanda yake hissi kamar yanda ake cewa naqaba jismuhu kamar ɗan adam a ce naqaba jismuhu lokacin da gababuwansa suka daina yin aiki to a ciki shine anan malamai suke aran wannan kalma akan abin da ya shahi ma'ana kamar yanzu akan abubuwan da suke warware arwalla abubuwa ne waɗanda in suka tabbata to arwalla ta warware don haka in aka ce annaqdu shine malamai suke cewa ikhraju shay'i an fa'idatin ma huwa al-maqlubu minhu ma'ana fitar da wani abu daga fa'idar da ake bukata game da wannan abu an gane ko fitar da abu daga fa'idar da ake bukata yanzu misali idan mutum ya yi gini kaga ginin nan da ya gina ya gina ne domin ya zame masa malaba game da zafin rana ko kuma tsananin sanyi lokacin da ya sanya diga ya rusa wannan gini kaga an fitar da shi daga wannan fa'ida daman gini an yi shi saboda ya zamanto mafaka ce wadda bawa zai fake domin ya samu kariya game da tsananin zafi wanda yake na rana ko kuma tsananin sanyi to don haka ita kanta arwalla menene fa'idar ta domin aikata ibada ibadar da aka shar'anta yin arwalla a cikinta kaga duk lokacin da aka samu abu ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla idan ya gitta to ya fitar da wannan arwalla daga fa'idar da ake nihi dama an yi arwalla ne domin a sallaci sallah to wani abu daga cikin abubuwan da ke warware ta sai ya gitta abubuwan da suke warware arwalla sun kasu kashi biyu farko akwai ahadas ma'ana hadas sannan kuma akwai asbab waɗanda dalilai ne na warware arwalla abin da ya shafi wato hadasi farko dai wato akwai bayan gari bayan gari na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malamai bayan gari ɗaya ne daga cikin hadasi wanda ke warware arwalla kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa aw jaa ahadun minkum min al-ghadi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum kaga me yace aw jaa ahadun minkum minal ga'idi ko kuma ɗaya daga cikin ku ya dawo wato minal ga'idi daga kurari me ake nihi asalin al-ga'id a larabci wato shine kurari idan aka ce korami guri wanda yake kasa wanda idan mutum ya gangara to ba za a hango shi ba sai ya hayo tudu wanda shi kuma daman a al'ada a ɗabi'ance kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam shine kunya don haka duk wanda zai biya bukatarsa sai ya nemi wurin da zai nabe yanda wani ba zai hango shi ba don haka hadisi ne na cikin sunan abi dawud maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai biya bukatarsa yakan yi tafiya mai nisa sai ya je inda ba a ganin shi sannan ya biya bukatar shi to wannan korami da ake shiga domin biyan bukata ubangiji ta'ala sai ya dau wannan lafazi sai ya ba abin da yake fita daga jikin dan adam shine bayan gari sai yake cewa ga'i wanda asali korami shine ga'i to amma dattin da yake fita daga jikin dan adam sai aka bashi wannan suna to don haka kenan shi wato bayan gari nassi ne na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malaman al'umma ya tabbatar da cewa na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla na biyu akwai bawali bawali shi ma ya tabbata a cikin sunna wato da ijma'i na malamai kuma da kiyasi cewa shi ma yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla wanda dalilai sun wuce a lissafa za mu ga ɗaya daga cikinsu ya wuce hadisin da yake cewa lakin min baulin wa ga'idin wa nau yake cewa sanadi a sababin bawali ko bayan gari ko bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba mu fitar da kuffin kaga ya zano abubuwan da suke warware arwalla akwai bawali akwai bayan gari sannan akwai bacci abu na uku wato akwai mazi shi ma za mu iske hadisi a darasinmu na yau idan aka ce mazi wani ruwa ne wanda yake fari wanda yake wato maras kauri wanda yakan fita a lokacin da mutum ya yi shahawa a lokacin nan yake fita kuma galibi yakan fita daga jikin ɗan adam ba tare da ya san ya fita ba to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kamar yadda ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ijma'i ya tabbatar da cewa mazina daga cikin abubuwan da ke warware alwala sannan haka malamai sun kiyasta shi akan bawo sannan akwai jinin istihaba wanda jinin istihaba jini ne na rashin lafiya wata jijiya ce wadda take kusa da mahaifar mahaifar mace to wannan jijiya bakinta yakan bude jini sai ya ringa zoma mace alhali kuma ba lokacin al'ada ba wanda asalin shi sababin shi wato shaidani ne yake habrar wannan jijiya ta mace sai ya zamanto jini ya kece yana sauwa ba tare da kakkautawa me yake nihi dan ya rikitan mata da lamarinta na ibada ya zamanto ta manta kwanukan al'adarta ta kasa rabewa to shine shaidani yakan yi wannan kamar yadda zamu iske hadisi ne ingantacce maza Allah yake cewa inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan ma'ana habra ce ta shaidani yakan habru wannan jijiya sai bakin ta ya bude sai jini ya ringa zawa sannan yana daga cikin wato abubuwan da ke warware arwalla kamar yadda wasu malamai suka tabbatar akwai wani ruwa da yakan zo ma mace gab da aihuwa to shi ma wannan wasu malamai sun zana cewa yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla amma waɗannan kuɗin da muka zano kowane ɗaya wato dalilai ne suka tabbatar da cewa yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla a cikin alkur'ani da sunna wasu kuma an samu dalilan ne a cikin sunna da ijma'i na malamai sannan akwai dalilan da suke warware arwalla asbab kenan shine bacci bacci yana daga cikin sababin da ke warware arwalla amma a karan kansa baccin baya warware arwalla kamar yadda bayani zai zo a darasi wanda a kenan a darasin mu na yau shi bacci kenan sababi ne to amma ba kowane bacci bane bai ke warware a walla shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala ahdihi yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha'a wato suna jiran wato sallar isha hatta tahfiqa ru'usuhum wato har sai kan- kawunansu sun fara laifi saboda bacci lafazin takfika an ciro shi ne daga alkhafak alkhafak wato shine raudawar abu wato sai ya kai kawunansu ma'ana suna raudawa suna laifi saboda bacci thumma yusalluna sannan a tada ikamar sallah su tashi su yi sallah wala ya tawabba'una ba sa sake a wallah an gane ko shine malam yace al-Imam Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa As-Sunan al-Imam Ad-Darqutni ya inganta shi ya ingantar da shi asalin hadisi yana cikin Sahihu Muslim wanda har sai da aka zo aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa bacci ya dauke mata da kankanin yara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito aka yi sallah sai yake cewa innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati maza Allah ya ce lalle wannan shine lokacin isha lokacin ta wanda yake fiyayye wanda ya dace a yi ta maza Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta yace wallahi da na maida musu wannan lokaci shine lokacin yin sallar isha ku shine waɗannan jama'a na sahabbai sun kasance suna jiran sallar isha har sai ya kai kawunansu suna dangi saboda bacci idan bacci ya yi bacci mutum yana gyangyadi za ka ga kanshi yana raudawa ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi gaba ya yi baya amma sauran gangan jikin baya motsawa shine ake kira da alkafa kan yana gaba ya yi baya ya yi dama ya hauni to haka kawunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yi saboda bacci shine yace hatta tahfiqa ru'usuhum har aka kai wato kawunan su na langi sun mai salluna sannan su tashi su yi sallah wala ya tawabba'una ba sa sake arwalla wannan hadisi shine dalilin da wasu malamai suka tafi akan cewa kwata-kwata bacci baya daga cikin abubuwan da suke warware alwalla suka ce sawa'an kaɗan mutum ya yi ko da yawa suka ce kwata-kwata bacci baya warware alwalla wasu malamai suka tafi akan cewa in dai mutum ya yi bacci ko mun kaɗan kin shi kawai a wallarsa ta warware a wan dalilin su wancan hadisi da ya gabata na safwan ibn asal da yake cewa lakin min ga'idin wa baulin wa naumin sanadi wato a sababin bacci wato da bayan gari da bawali manzon Allah bai ce ba mu fitar da kufin to wannan hadisi suka ɗauke shi akan cewa bacci ko mun kankanta shi to ya warware a wallah to sai aka samu fada ta uku ita ce tsakatsakiya malamai suka hada tsakanin wancan hadisi da wannan hadisi da sauran hadisan da suka zo akan wannan mas'ala suka ce ta gamu ta rabu akwai baccin da ke warware arwalla akwai wanda baya warware arwalla baccin da ke warware arwalla shine bacci wanda yake mai nauyi yaya bacci mai nauyi yake wanda mutum bai san ba wanda ya je balantana wanda ya zo idan akwai jama'a a gun suna hira bai san ba me ake faɗa to irin wannan bacci ya warware ya walla amma bacci dan kaɗan da mutum zai yi wanda ya san wanda ya je ya san wanda ya zo ya san me ake faɗa a wannan lokaci to wannan bacci baya warware ya walla a gane ko to shine irin wannan bacci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suna zaune ne suka yi wannan bacci kansu ya ringa raudawa kuma su za a tada ikamar sallah su tashi su yi sallah ba tare da sun sake arwalla ba kenan don haka abinda zaka kiyasta bacci mara nauyi wannan baya daga cikin abin da ke warware arwalla ko mun tsawon shi in dai kana dan sanin abin da yake gudana ko wani ya zo ko wani ya tafi ko wani zancen da ake abun kana ɗan shi to wannan baya warware arwalla ko na awa nawa ne kai amma in kai bacci mai nauyi wanda baka san ba abin da yake gudana baka san wanda ya je baka san wanda ya zo in hira ake baka san me ake faɗa to wannan bacci ya warware arwalla wasu malamai suka tafi akan cewa kai bacci ko mai nauyi ne in dai a zaune mutum ya yi shi suka ce arwallar shi tana nan an gane ko amma in mutum ya dan ringe sato suka ce wannan arwallar shi ta warware a takaice dai a cikin wannan maganganu guda uku kenan wannan magana da malaman da suka hada hadisan suka ce bacci mai nauyi ko mun kankanta shi ya warware arwalla mara nauyi ko mun tsawon shi bai warware arwalla wannan shine abin da ke hada waɗannan hadisai gaba daya sannan kuma wannan yana nuna mana yanda wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan zo masallaci su yi jiran sallah wanda duk mai jiran sallah yana cikin sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa fa iza dakhala al masjida kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu yace idan mutum ya shiga masallaci wato yana cikin ladan sallah matukar sallah ita ta tsida shi to don haka ana buƙatar ya zamanto kafin lokaci mutum ya tafi masallaci ya yi shirin sallah ba sai an tada ikama ba mutum ya je a gurguje a'a ana buƙatar ya zamanto mutum ya je ya yi shira domin wannan jira shi ma kana cikin sallah ne kamar yadda a nan sun zo ne suna jiran wato lokaci ya yi a tada sallah وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش جاءت فاطمة فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستهاب فلا أطهر أفاعده الصلاة قال لا إنما ذلك إرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه هدفها أمدا wato daga aisha allah ya kara mata yadda ke faɗa جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم wato fadima diyar abi hubaish Allah ya kara mata yadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inni mar'atun ustahabu fala adhur tace ya rasulullah ni mace ce ce wadda jini ke gudana daga jikina ta ce ba na samun tsarki kullum kawai cikin jini nake ba ta samun tsarki ita a iya tunaninta wannan jini da yake gudana daga jikinta jini ne na al'ada gaba ɗayansa shi yasa ta ce fala aduhur ta ce ba na samun tsarki a ba'ada usala ta ce ya rasu yanzu zan daina sallah kala manzan Allah ya ce mata la a'a ba za ki dina sallah ba innama zaliki irqun ko kuma innama zalika irqun kenan innama zalika kama da damirkin kenan iladdam kenan innama zalika ki san da cewa wannan jini da baya kakkauta miki irqun manzan Allah ya ce wata jijiya ce wannan jijiya ana kiranta wato azil azil sunan wannan jijiya tana gab da mahaifar mace idan ta bude to jini sai ya ringa zo mata ba tare da kakkautawa ba sai dai shi jinin yana da bambanci da jinin al'ada domin shi launinsa ja ne sannan kuma yana da haske an gane ko yana da haske sannan kuma siffar shi ta uku ba shi da wani sabani ga jinin al'ada jinin al'ada launinsa wato baki ne sannan kuma jinin al'ada yana da kauri sannan kuma jinin al'ada yana da wari inda ake bambanta su kenan shi na farkon jinin istihaba jini ne launinsa ja ne sannan kuma ba shi da kauri an gane ko sannan kuma yana da haske sannan kuma ba shi da wari amma shi shi jinin al'ada launinsa baki ne sannan yana da kauri kuma sannan yana da wari to shi ne maza Allah ya ce mata inna ma zaliki irqun ki san da cewa wannan wata jijiya ce wadda ake kiranta azib walaysa bi haidun maza Allah ya ce ba al'ada bace wanda shi asalin jinin al'ada shi daga cikin tsake-tsakin mahaifar mace yake fitowa daga cikin ainihin mahaifar mace shi jinin al'ada yake fitowa shi kuma wannan daga wata jijiya ce a jikinta daidai da mahaifa jini idan ta buɗe jijiyar jini yake zawa kenan suna da bambanci ta asalin inda jini yake zawa shi jinin al'ada daga cikin mahaifa yake tasowa shi kuma wannan kenan jijiya ce wadda take ta musamman wadda ake kiranta azir don haka manzon Allah ya ce mata inna ma zaliki irqun ki san da cewa wannan wato wata jijiya ce walaysa bi haidin manzon Allah ya ce ba jinin al'ada ba sai ya ce fa idza aqbalat haidatuki idan al'adar ki ta gabato fa da is-salata manzon Allah ya ce ki daina sallah kenan a nan gabacin da ta san kwanukan da ta saba yin al'ada a kowane wata ta san kwanukan al'adarta misali ta saba cewa idan wata ya kama ya kwana biyar a kowane wata to takan yin al'ada wato ran shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata kwana uku take yi a kowane wata ta saba inda wata ya kwana biyar to ran na shida da bakwai da takwas al'ada take yi to sai wannan jini na rashin lafiya ya zo mata jinin baya tsayawa to in kwanukan al'adarta suka zo idan wata ya kama ya kwana biyar kenan za ta daina sallah ran shidda da ran bakwai da ran takwas ga wata su ne kwanukan da ta saba yin al'ada a kowane wata idan waɗannan kwanuka shine ce wa iza adbarat in al'adar ki ta bada baya ma'ana kwanukan da ta saba yi idan suka wuce manzon Allah ya ce faksili an kiddama ki wanke jini ma'ana ki wanka na yankewar ke na jinin al'ada kuma salli manzon Allah ya ce sannan ki sallah wannan kenan ga wadda ta kiyaye kwanukan al'adarta misali ita wannan ta san cewa a duk wata takan yi al'ada misali kwana biyar idan wata ya kwana goma kenan sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar waɗannan kwanukan al'adarta ne da ta saba yi kenan a kowane wata in wata ya kama in dai wannan jini bai tsaya ba yana zo mata to da zaran wata ya kwana goma to za ta daina sallah har waɗannan kwanuka biyar da ta saba yin al'ada su juya kenan in suka wuce shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada idan kwa ya kasance hali na biyu kwata-kwata ba ta san ba kwanukan al'ada ta tamanta tamanta kwanukan da ta saba yin al'ada a kowane wata shin takan yi ne in wata sabon wata ya kama daga biyar zuwa goma ko kuma takan yi ne daga goma zuwa sha biyar ko kuma daga ashirin zuwa ashirin da biyar misali ta manta kwanukan al'adarta ko kuma ta manta kwata-kwata misali adadin kwanukan da take yin al'ada kwanuka uku ne take yi ko hudu ne ko biyar ne ta manta adadin kwanuka to ita kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mata cewa a kowane wata wato za ta ɗauki kanta a matsayin mai tsarki tsawon kwana 23 ko kuma kwana 24 kenan in ta ɗauki kanta a matsayin mai tsarki tsawon kwana 23 kwana bakwai za ta daina sallah wannan kwana bakwai sai ta ɗauke su a matsayin su ne kwanukan al'adarta in kuma kwana ashirin da hudu ta ɗauki kanta a matsayin mai tsarki to kwana shida za ta daina sallah a kowane wata nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da ita zuwa galibin al'ada ta mata an gane ku galibin al'adar mata mafi yawansu kwana shida ne zuwa bakwai kwana shida zuwa bakwai mafi yawan wato mata kwanukan da suke al'ada akwai wadda ƙasa da haka kamar wata kwana ɗaya wata kwana biyu wata kwana uku wasu wata yin abubuwi ne ma a kowane wata to a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai shiryar da cewa macen da ta manta kwanukan al'adarta ta manta da kwana nawa ne take yin al'ada to ita ce wannan za ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada a kowane wata in ma ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada sati guda kwana bakwai ko kuma kwana shida kenan kwana ashirin da uku in ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana bakwai kenan kwana ashirin da uku a matsayin mai tsarki take za ta yi sallah tsawon kwana ashirin da uku sannan kwana bakwai sai ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada in ku ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana shida kenan kwana ashirin da hudu a matsayin mai tsarki take hali na uku shine in ta zamanto mumayyiza tana da fahimta da ganewa ta san jinin al'ada ta san wanda ba na al'ada ba to a lokacin canzawar jini za ta yi aiki da zarin ta ga wannan jini wanda launinsa ja ne yana da haske ba shi da kauri ba shi da wari ya canza ya koma kalan baki sannan kuma yana da kauri yana da wari daga wannan lokaci sai ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada take me yasa saboda ta san wannan jini ne na al'ada ba na rashin lafiya ba idan jinin ya canza kenan wannan launi baki mai kauri mai wari ya tsaya wannan jan ya ci gaba da zan wato a lokacin da sai ta yi wanka kuma ta ci gaba da ayyuka na ibada kamar yadda kenan ƙarin bayani akan wannan mas'ala zai zo kenan a cikin babi wanda yake bayani game da hukuncin-hukuncin al'ada a nan malam ya shigo da wannan hadisi don ya nuna mana cewa jinin istihaba yana daga cikin abubuwan da suke warware arwalla amma hadisin inda ya dace a sa shi shine cikin baban da ke bayani game da hukuncin-hukuncin al'ada an gane ku shine kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta ce masa inni mar'atun ustaharu ta ce ya rasulallahi ni mace ce mace ce ce wadda jini ke tsiyaya daga jikina yana gudana fala aduhur ta ce ba na samun tsarki kullum kawai cikin jini nake shi da ta masa tambaya ta ce a fa adabu sala ta ce ya rasulallahi yanzu na daina sallah kwata kwata qala manzo Allah ya ce mata la ai ba za ki daina sallah ba innama zaliki irqun manzo Allah ya ce ki san da cewa wannan jini da yake zo miki irkun wata jijiya ce da ake kiranta azin azin an gane ko azin dizzali kenan jijiya ce wadda tana kusan mahaifar mace wadda in bakinta ya bude jini yake tsiyayaye ta zawa wanda kuma asali kamar yadda muka yi bayani wato habri ne na shaidani don ya rikitar da ita game da lamarin addininta manzo Allah ya ce walaysa bi haidin ba jinin al'ada bane domin jinin al'ada shine jinin da yake hana sallah kaga jinin al'ada kenan yana hana sallah don haka yace walaysa bi haidin domin haramun ne mace in tana cikin jinin al'ada ta yi sallah sannan kuma ba ta rama sallolin da suka wuce ta lokacin da take al'ada kamar yadda karin bayani zai zo sai ya ce fa iza aqbalat haidatuki idan al'adar ki ta gabato ma'ana kwanukan da kika saba yin al'ada a kowane wata idan suka gabato misali ta saba yin al'ada a kowane wata idan wata ya kwana biyar kenan takan yi al'ada shida bakwai takwas kenan idan kwanukan al'ada suka gabato wata ya kai kwana biyar misali maza Allah ya ce fadai salata daina sallah a wannan lokaci an gane ku sai ta daina sallah kenan waɗannan kwanukan shi daga wata bakwai ga wata takwas ga wata misali sai ya ce waɗi za adbarat ya ce idan al'adar ta juya baya ma'ana kwanukan al'adar suka wuce kenan shida bakwai takwas sun wuce kenan an waye gari tara ga wata kwanukan sun wuce kenan a nan nan kuma sai ta yi wanka faksili an kiddama maza Allah ya ce mata wanke jinin daga jikinki ma'ana ki wanka kenan sai ta yi wanka kuma duk jinin wannan na al'ada sai ta wanke shi wannan jinin da yake jikinta sai ta wanke shi sun masalli ba za Allah ce sannan sai ki ci gaba da sallah na ga al'imam bukari riwayar sa sun mata waɗi li kulli salati ba za Allah ya ce mata sannan ki yi arwalla ga kowace sallah kenan macen da ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi jini baya tsaya mata to ya zama wajibi a kanta a lokacin kowace sallah sai ta yi arwalla in ta yi wannan arwallar ko da tana cikin sallar jinin ya zo yana tsiyaya to wannan jinin bai warware mata arwalla ba arwallar ta tana an wajabta mata ne yin arwalla a lokacin kowane sallah kenan ko da tana cikin sallar jinin ya zo mata to arwallar ta tana nan to haka malamai suka kiyasta mutumin da yake da rashin lafiya ta rashin tsayawar bawali wanda bawali yana tsiyaya a jikin shi mafi yawan lokacin shi a cikin yini wanda inda za a kasa zamanin shi ma'ana awa 24 kusan awa 8 a cikin yini ma'ana bawali yakan zo masa baya tsayawa to wannan shi ma an kiyasta shi a kanta a ko lokacin kowane sallah dole ne ya yi arwalla ko da yana cikin sallar bawalin ya zo masa arwallar shi ta dana hakanan wanda iska ba ta tsaya masa hakanan mutumin da misali ko bayan gari yakan zo masa baya tsayawa wanda ne ya sami irin wannan rashin lafiya an kiyasta shi ne akan mijinin istihara kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata thumma tawaddi li kulli salati sannan ki yi arwalla ga kowace sallah za mu iske a gaba cewa sannan an umarce ta da yin wanka yin wannan wanka za ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka daya magariba da isha ta yi musu wanka daya a lokacin asuba hannu ta yi wanka guda idan lokacin azhar yayi sai ta jinkirta sallar azhar sai idan lokacin la'asar ya shigo farkon lokacin la'asar a lokacin nan sai ta je ta yi wanka kai tsaye in ta yi azhar kuma sai ta kawo la'asar idan lokacin magariba ya sai ta jinkirta magariba sai lokacin isha ya shiga shine idan hantsin gurru ya bace za ta yi wanka a lokacin nan sai ta yi magariba kuma kai tsaye sai ta kawo isha a lokacin asuba sai ta yi wanka guda gane ko kamar yadda hadisi yake cikin sunani abi dawud da sunan ibn majah hadisi ne ingantacce kamar yadda karin bayani zai zo a kan shi kenan a takaice dai a nan abin da muke so mu sani kenan jinin istihaba yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla don haka shine a nan malam ya ce wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata thumma tawaddi li kulli salatin ga kowace sallah maza Allah ya ce ki arwalla kaga jinin kenan yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla don haka aka wajabta mata a lokacin kowace sallah kenan za ta yi arwalla shine malam sai ya ce wa ashara muslimun ila annahu hazafaha abadan al-imam muslim wato ya yi nunin cewa ita wannan ziyada wato wannan ƙarin riwaya ya ce ya shafe ta da gangan sun mata wafi ili kulle salatin ba don komai ba domin shi yana ganin cewa wani ne daga cikin marwaita ya kaɗaita da wannan riwaya don haka shi yana ganin bata inganta ba to amma riwayar riwaya ce tabbatacciya kamar yadda al'imamu bukari ya tabbatar da ita don haka ta hanyoyi daban-daban wannan riwaya ta zo sun mata wadda ili kulle salatin maza Allah ya ce a lokacin kowace sallah ki yi arwalla don haka kenan yin arwalla akan ta wajibi ne وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مضاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وتلقى علي بن أبي طالب Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa kuntu rajulan madza'an Ali yake cewa na kasance ni mutum ne mai yawan fitar da maziyi madza'an ma'ana mai yawan fitar da maziyi an ciro wannan kalima daga wato almazi mun yi bayani a baya idan aka ce mazi ruwa ne fari maras kauri wanda yakan fita a lokacin da mutum ya yi shahawa wanda galibi kuma yakan fita ba tare da mutum ya san ya fita shi ne aliyu allah ikara masa yadda ya ce kuntu rajulan mazza'an ya ce na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi fa'amartul mikidad wato sai na umarci mikidad ibn al-aswad allah ikara masa yadda an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tambaya mu manzon allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin mazi me ya hana Ali ya je gaba da gaba ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya sai ya ce limakan ibnatihi minni saboda matsayin yarsa wato game da ni saboda shi Ali matsayin surki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka sai ya ga da kunya ya je gaba da gaba ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya don haka sai ya wakilta al-miqdad ibn al-aswad ya je ya masa wannan tambaya don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana halaccin mutum ya wakilta wani ya masa tambaya daga cikin tambo- tambayoyi na addini in har kai ba ka iya zuwa ka yi tambaya to ba laifi kana iya wakilta wani ya je ya maka tambaya idan haka kenan ya wakilta ali allah ya kara masa yadda in ma ya kasance mutum yana jin kunyar gaba da gaba shi ya yi wannan tambaya ko kuma mutum ya san kansa ba zai iya yin wannan tambaya kamar yadda shi malamin da zai ma tambayar ya fahimta wanda ka san zai iya hika iya bayani game da wannan mas'ala ya je ya maka tambaya to ba laifi kana iya wakilta shi shi ne ya ce fa'amartul mikidad sai na umarci al-mikidad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin mabi fa sa'alahu wato mikidad ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah ya ce masa fihi wudu ai game da fitar mazi wato akwai sake arwalla akwai wajibcin sake arwalla ma'ana duk wanda mazi ya fita daga jikinsa to arwallarsa ta warware dole ya saki shi ne ma yake faɗa hadisi ne muttafaqun alaihi lafazin na al-imam bukhari ne to don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa fitar mazi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajabta sake arwalla amma fa baya wajabta wanka baya wajabta wanka wannan kuma ijma'i ne na malamai domin akwai wani daga cikin sahabbai shine sahal ibn hunay ya kasance shi ma mutum ne wanda mazi yana yawan fita daga jikinsa sai ya kasance a duk lokacin da mazi ya fita sai ya je ya yi wanka ya kai lokacin sanyi ne bayan shi ya yi kai kaya ma'ana yana fashewa aje ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa ai wanke gabanka da zaka yi ya wadace ka inda ka ga ya taba a jikin tufafin ka maza Allah ya ce in ka yi shi ke na yawo da ba sai ka wanke ba domin na jasa shi ba ta kai ba wato ta bauli shi an yi rangwamen in ya taba tufafi in ka yayyafa ruwa ba sai ka wanke ba wannan yayyafi da kai ya wadatar kuma in ka wanke hannu ya yi shi na nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma al-miqdadi ya ce da shi fihi wudu ma'ana game da fitar mazi wato akwai wajabcin sake arwalla don haka kenan mazi yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla sannan ya zo a cikin wani lafazi na al'imamu musulun mazan Allah ya ce masa ce da shi ya wanke gabansa kuma ya yi arwalla an gane ko ya wanke gabansa ya yi arwalla kaga wannan yana nuna mana kenan mutum sai ya wanke gabansa gaba ɗaya har ma wata riwaya da take cikin sunani abi daud wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yaksilu zakarahu wa unsayhi wa yatawadda maza Allah ya ce ya wanke gabansa da barinansa kuma ya yi arwalla ita ba wato riwaya ce ingantacciya sai mutum ya wanke gabansa da barinansa gaba ɗaya kuma sannan ya yi arwalla kenan da haka a takaice wannan yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla in dai mutum ya tabbata mazi ya fita daga jikinsa to ya tabbata arwallar shi ta warware iya abin da yake kan shi ya je ya wanke gabansa da marinansa sannan kuma ya sake arwalla kenan yana da bambanci da mani kenan shi ruwa ne fari kaga anan sun yi tarayya da mani shi ma ruwa ne fari inda suka bambanta shi mani ruwa ne yana da kauri shi kuma masifa shi da kauri sannan hali na uku da suka bambanta shi mazi yakan fita ba tare da mutum ya san fitarsa amma shi mani yakan tunkuɗi juna a lokacin fitarsa kenan bambancin sannan inda suka ƙara bambanta shi mani yana wajabta yin wanka amma shi mazi baya wajabta yin wanka shi iya abin da yake wajabtawa mutum ya wanke gabansa da marinansa kuma ya arwalla wa ana aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qabbala ba'd nisa'i thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda akhrajahu ahmad wa da'afahu al-bukhari wato daga aisha Allah ya kara mata yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbala ba'da nisa'ihi wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci wata mata daga cikin matansa kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya marwaicin hadisin urwa ibn zubair yake tambayar aisha da ta faɗa masa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci wata mata daga cikin matansa kuma kharaja ila salati sannan ya fita zuwa sallah walam ya tawabba bai sake arwalla ba shine yace ta faɗa masa aisha sai ta ilgire da dariya sai yace ba kowa bace illa ke ci ji urwa ibn zubair domin shi urwa ibn zubair zaman ɗa yake ma aisha domin ɗa ne na asma asma ita kuma yar aisha ce allah ya kara musu yadda to shine a nan wato aisha take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi ya sumbanci wata mata daga cikin matansa ta ɓoye kanta domin babu wata fa'ida game da bayyanawa iya dai abin da ake bukata a fahimci hukuncin ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wata mata daga cikin matansa thumma kharaja ila salati sannan ya fita zuwa sallah walam yatawadda tace bai sake arwalla ba al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi al-Imam Bukhari ya raunana shi amma a takaice hadisin ya inganta kamar yadda ahmad shakir ya inganta wannan hadisi shek nasir albani shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin irwa galil a takaice hadisi ne sahihi ya inganta abinda hadisin yake tabbatarwa shafar mace ko sumbanta ta baya daga cikin abubuwan da ke warware alwalla kamar yadda wasu malamai suka zana shafar mace yana daga cikin abubuwan da ke warware alwalla to shafar mace ko sumbanta ta baya warware alwalla kamar yadda a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sumbalci mata wata mata daga cikin matan shi ita ce aisha kuma ya fita ya shi masallaci ya yi sallah ba tare da ya sake arwalla in ka ce hususiya ce to sai ka kawo dalilin da ya tabbatar da cewa ya banta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama asali duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi shari'a ce ga al'ummarsa sai an samu dalilin da ya nuna cewa abin ya keɓanta da shi alhali babu dalilin da ya keɓance wannan lamari da shi don haka kenan sumbantar mace ko shafar ta ba sa cikin abubuwan da ke warware a wallah shi ya sa malam ya zo da wannan hadisi waccan aya da ubangiji ta'ala ya ce aula mastumun nisa'a ko kuka shafi mata abinda ake nihi da allams anan shine saduwa a wannan aya abinda ake nihi da allams ba ana nufi shafar mace ba a saduwa da iyali yana daga cikin abubuwan da ke wato warware alwalla kuma ke wajabta wanka an gane ku kenan allamsu a can ma'anar shi shine wato saduwa kamar yadda kuma a wani wuri ubangiji ta'ala ya amfani da lafazin almasu kamar yadda ya ce ma lam tamassuhunna da ya ce la junaha alaikum in tsallaktumun nisa'a ma lam tamassuhunna abinda ake nihi da almasu a nan shi ma ba shafa ba ake nihi abinda ake nihi shine saduwa kamar yadda a wannan aya aula mastumin nisa'a abinda ake nihi ai au jama'atumin nisa'a shine kuka tara da mata to dole ne ku je ku yi wanka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza wajada ahadukum fi batnihi shay'an manzo Allah yace idan ɗayan ku ya samu ya ji wani abu a cikin cikinsa ma'ana ya ji wani ƙara irin wannan kuka da ciki yake yi manzo Allah yace fa ashkala alaihi wannan kukan ciki ya rikita gare shi a kharaja minhu shay'un amla shin wani abu na iska ya fita daga jikinsa ko bai fita ba ya samu kokonto akan haka maza Allah ya ce fala ya kuru janna min almasjid kada ya yanke sallah ya fita daga masallaci hatta ya suma a sautar sai idan ya ji wato karan fitar iskar au ya ji da rihar ko kuma ya ji warinta a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka gina ka'idar al-yaqinu la yazulu bishak yaqini baya gushewa a sababin kokonto kai ka tabbata kai arwalla to kokonton cewa wani abu ya fita daga jikinka mai warware arwalla ko bai fita ba to wannan baya warware arwalla ko kuma misali yanzu kai dai kana da yaqinin kai arwalla to sai ka samu kokonton shin bayan nayi wannan arwalla na je nayi bawali ko kuma bai yi ba to wannan kokonto da ka samu baya warware maka wannan arwallar tana nan saboda ita arwallar kana da yakinin kai kenan abin da kake kokonto shin bayan arwallar nan ka je ban daki ka tsugunna ko baka je ba an gane ko wannan kokonto in yazo to baya gushe wancan yakini to haka lokacin da mutum yake da arwalla sai ya ji cikin shi yayi kuka sai yake kokonton iska ta fita daga jikinsa ko bata fita ba to manzon Allah ya ce kada mutum ya yanke sallah ya fita daga masallaci hatta ya suma a sautar sai ya ji karan fitar ta kenan in ka ji karan fitar ta kenan wannan ka samu yake au ya ji da rihan wato ko kuma ya ji wannan warin ta kenan dayan biyu ne daga cikin nan abin da zai tabbatar maka cewa alwala ta warware al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi malam ya zo da wannan hadisi a wannan babi dan ya tabbatar mana cewa fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla duk wanda yake da arwalla idan iska ta fita daga jikinsa ya tabbata ya ji ƙaran fitarta ko ya ji warinta to ya tabbata arwallarsa ta warware haka hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sahihain wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda allah baya karban sallar ɗayan ku idan yayi hadasi sai idan yayi arwalla sai aka tambayi abu huraira aka ce masa wama da hadasu ya abu huraira menene hadasi sai yake cewa durakun au kusa ya ce ita ce iska idan aka ce durak wato iska wadda take fita da sauti kusa iskar da take fita ba sauti sai dai wani to kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwala domin hadasi ne to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan dayan ku yaji wani abu a cikin cikin sa ma'ana cikin shi ya kuka fa ashkala alaihi wannan kukan ciki ya rikita gare shi ya samu kokonto a kharaja minhu shay'un shin wani abu na iska ya fita daga jikin shi amla ko kuma bai fita ba manzon Allah yace fala yakhrujanna min al-masjid kada ya yanke sallah ya fita daga masallaci hatta ya sama a sautar mazan Allah ya ce sai idan ya ji ƙaran fitatta au ya ji da rihan ko kuma ya ji faɗuwarinta kenan a wannan lokaci dole ne zai yanke sallah ya fita daga cikin masallaci dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك